شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu alfafi na minhajul muslim wadda yau ranar laraba hudu ga watan zulkada shekara ta 1447 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda kuma daidai da 22 ga watan hudu 2026 za mu tashi ne a idda malam ya ce al'adilla al'aƙaliya ma'ana dalilai na hankali bayan ya kawo dalilai na nassosi suka shafi ƙur'ani da hadisi da maganganun magabata na ƙwarai dangane da siffar Allah da kuma sunayensa yadda Allah yake shi kaɗai ne mahalicci abin bauta da kuma a siffarsa ma da sunansa shi kaɗai ne ba shi da wani abokin tarayya ko wani kama daga cikin bayinsa ko halittunsa satin da ya gabata mun karanta hujjoji da malam ya kawo mana za mu tashi yanzu akan al'adilla al'aqaliya ya ce abu na farko ko haka ne ko laƙar yusuf Allah ta'ala nafsahu bi sifatin malik ya ce haƙiƙa Allah siffanta kansa da siffofi wa samma nafsahu bi asma'in kuma ya kira kansa da waɗansu sunaye da shi Allah kira kansa da su ko manzon Allah kira Allah da sunayen wace walam yanha an wasafihi wa tasmiyatihi bihi kuma Allah bai hana mu bayinsa mu siffanta shi da siffar da shi kira kansa da su ba ko siffanta kansa da su kamar da bai hana mu mu kira shi da sunan da shi Allah faɗa kansa ko manzon Allah ya faɗa masa ba yace walam ya amurna bi ta'awiliha Allah bai umarta mu da mu canza fassarar sunan ko siffarsa ba ma'ana yadda Allah faɗi sunansa ko siffarsa haka kawai za ka faɗa yadda mu Allah ya faɗa wa Allah siffa haka kai ma za ka faɗa babu tawili ba kamantawa ba buga misali game da wani na fata an gane yace aw hamlaha ala gari zahiriha hakanan da yi umarni da a canja asalin ma'anar sunan ko siffar a yadda Allah ya faɗa ba kamar idan Allah ya ce ya yana da hannu sai kaga yan bid'a masu kokarin wai sai sun ba a dangantawa Allah siffa sai ce wai iko ake nufi inda kaga yi maganar hannu ba nufin wai iko ne ko kudura a wannan ta canja asalin ma'ana da yadda Allah ya faɗa wa kansa ko abin da manzon Allah ya faɗa game da Ubangiji to ba a yin haka kawai da Allah ya faɗa haka zaka faɗa yadda manzon Allah faɗa haka zaka faɗa ko suna na Allah ko siffa ta Ubangiji shikenan ka huta kawai yace fa hal yuqal an yuqalu innana idza wasafnahu yanzu zai yi a ce hankali zai dauka cewa mu in mun siffanta Allah bima yakunu ko haka ne ko annana idan wasafnahu biha yanzu kawai sai a ce dan mun siffanta Allah da siffar da shi Allah ya bawa kansa a Qur'ani ko a hadisi ko siffar da manzon Allah faɗa game da Allah a Qur'ani ko a hadisi to kuma sai a ce mun kwatanta Allah da wasu bayansa haka ba za a ɗauki haka ba tunda Allah ne ya faɗa shi ya san kanshi ya faɗa game da karan kansa kai ma sai ka faɗa abin yadda Allah ya faɗa ka huta ka yanka ko yace la kullu irshabahanahu bi khalqi ko bi kalbihi to sai ce yanzu mun kwatanta Allah kenan da waɗansu halittunsa fa yalzumuna idan ta'awiluha wa hamluha ala ghairi zahiriha kenan sai mu sai mu dan gudun kargabawa Allah siffa sai kuma ka dauki siffar da Allah faɗa wa kansa na cewa yana ji yana gani zai zo shi yana da hannaye duk Allah faɗa game da kansa ko to sai kuma dan karkata Allah yana ka ba Allah siffa sai kuma ka canja fassarar ka kuma canja ma'anar abin da Allah yake nufi idan kai haka kuma sai karkashi a maimakon kai kokarin kore ma Allah siffar da ya faɗa kansa kuma canza kai din kuma kace bawa Allah siffar waɗansu halittunsa domin kada ka canza abin da Allah faɗa game da karan kansa da kuma sai ka kawo bayanai da kuma duk mai ji zai ɗauki ɗayan biyu ko ka kore wa Allah gaba ɗaya babu ko kuma dole ka ba Allah siffar wani abu da kai kuma ka san shi na halittan Allah na fata an gane to ha kuma gane da cikin masifa da kai ka huta ka ce yadda Allah ya faɗa game da karan kansa ka faɗa kai ma haka yadda manzon Allah ya faɗa game da Allah kamar ka faɗa da kawai shi kenan kamar ya abin nake sai abin sani ba amma na yi imani Allah ya faɗa na yi imani manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in asbahana mu'addalina to idan har ya zanto har za ka sai ka ba wa Allah kokarin san da fassara game da fassara da ya faɗa na tuffa ko sunansa to sai mutum ka samu cikin al-mu'addalin masu kore wa Allah tuffarsa gaba ki daya na fata an gane a yau kuma da mun sha fara buga misali duk jami'a masu aƙida irin ta mutan zamanci da sauransu wadda ba sunna ba faɗi da sunnar manzon Allah ba in ya shigo layin asma wa sifat na ubangiji a ƙoƙarin mai dole sai ya gamsar da mutane shi manufarsa ba manufar Allah ba da kuma ka samu ƙarshe ya kore Allah gaba ɗaya kamar da ɗaya daga cikin mawaƙin su na ƙasar Hausa da yake faɗa ko ya ce shi Allah wai ba fari bane ba baki bane shi Allah ba kaza bane ba kaza bane Allah baya sama wai baya kasa shi Allah ba zai faɗa ba a ƙarshe da gawa da tun kaga tun da duka abin da ya faɗa haka ne to don haka kawai ba da ba da ba in ka haɗe ya zame ba kaga a ƙarshe ya kore Allah ke a ƙoƙarin ne kore wa Allah siffa to a ƙarshe kuma ya kore Allah shi ne ta'adil din ka kore wa Allah abin da shi ya faɗa wa kansa kuma za ka dukkanin da ta yi wahala da wahalarwa a ba fari bane ba baki bane to watan bai kamata sunna to wace mace ka faɗa mata sunna kawai akwai Allah akwai Allah yana ina yana sama shikenan ka gama magana na fata an gane yana ji yana gani yana saman dukkan halittunsa amma babu wani abu da za a yi a ƙasan ƙasan ƙasa face Allah san shi yana ganin shi kuma shikenan ka huta ta yaya wallahi ban sani ba amma na yi imani khalas kawai ka huta na fata an gane to wannan shi ya ce nufatul amil sifatihi sun mu'addila su ne masu kore ma Allah sufofinsa a ta'ala ya ce almulahidin fi asma'ihi kuma su ne mulahidai masu yin ƙetare haddi game sunayen ubangiji wanda Allah ce a bar su za su ɗabi azabar irin abin da suka aikata ya ce wa huwa ko ina ne وهو تواعد الملحدين بما فيها بقوله شي كما الله يا القولي كالملحدين إلا ما سيشي الشجر كتل إياك ليكتوا وذروا الذين يلحدون في أسمائه كالذي تكالي ما سوى الله كتل حد قبل سونا ينسى سجزون ما كانوا ما كانوا يعملون يسنوا الله دي ساكن تامسوا da irin aikin da suke aikatawa na korewa Allah sunayensa ko sakofinsa ya ce abu na biyu alaysa haka yi ko man na fasu kafin yin sifat Allah ta'ala haka mai tasbih ta na karshe ba ha awwalan yace duk mai kokarin kore wa Allah siffarsa to wannan mutumin da yake kore wa Allah siffar da Allah faɗa game da karan kansa to zaka samu kuma yana so ne ya wa Allah kamanceceniya da wasu bayansa Allah ya ce yana gani lokacin da muke yara ana kan saka mukawai da cewa Allah mai albasu mai gani ya ce ba da ida ba a ka kudan tare da mutum ke da kanka ce yana gani shi kanin ka huta yadda shi zatin Allah shi kadai ne ba mai kama da shi to duk sunayensa ma haka ne to kuma ma haka ne in aka ce albasu kai kana gani ka san mai albasu naka to wannan na ubangiji ba abin da ya hada shi da na wanda ka sani in ba suna ba kawai suna ne amma ya gani yake wannan ba wanda ya sani sai shi Allah wanda bai faɗa kowa ya je yake ba ganin sha baka misali gani hatta a cikin halittun Allah ai daban-daban ne ko ganin dan adam daban yake da ganin dabbobi ganin tsuntsaye ganin kwari kowane irin abu da Allah ya shi akwai irin ganin da Allah ya masa shikenan ta ta huta ta ta yace bi sifatul muhaddith eh mudasila to haka duk da wani kore ma Allah sifarsa yace ba zai ce wa Allah yana ji ba ba zai ce Allah yana gani ba ba zai ce Allah yana magana ba ba zai ce Allah yana son wani abu ba ba zai ce Allah yana fushi da kaza ba to za ka samu kuma gefe guda to yana kwatanta kuma Allah ne da halittun da yake tare da su a duniya yace thumma khafa min tasbihi sai zanto kokarin kare ba wa Allah sifa kwatantawa ko fatarra minhu ila an-nafi wa ta'id a ƙarshe sai tafi ya kore Allah ko ya cire wa Allah duk tasofin da Allah shi ya faɗa ya ce Allah ke ta ga karshe ta kaman wanda muka fara misali yanzu ya ce Allah ba bari ba ba baki ba baya sama baya ƙasa baya gabar baya yamma baya kudu baya arewa baya kusurwa baya tsakiya to ina kenan har ƙarshen mai kenan babu yasa shi da kansa ma sai ce in kawai abun wai ya kasar ya yi ne tajalli a cikin babu to me wannan kenan ba da ba da ba an ta zama babu kaga ya kore wa Allah kuma haka ne in duk kuna bin tauhidi irin na wa'ancan muhidan mu'tazilawa jahmiyawa za ka samu littafi da ya fi wannan girma a ta jawabi babu aya ba hadisi wai kokarin dole sai an kore wa Allah wata wai ba za ta yayi gina da kaza ba wani kuma duka karshe dai wahala ne da kuma zindiganci saboda ga gwai gari ka zama kafiri ba tare da ka sani Allah tsare imanin yace su wannan الموضعين سنه التائل في نفي صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه ولشي الله ثبت له صفة وأبطلها سوء سوء قولك فكان بذلك قد جمع أبنى مي كبيرة سيئي أولا أبن دمتين لي لو أقول قولي ما الله صفتا ko in fadar abin da Allah ya faɗa game da sunansa ko siffarsa yadda ya faɗa to sai mutum ya yi manyan zunubai guda biyu na farko shi ne a tasbihu wa ta'id tsoron ka faɗa wa Allah siffa ta ji ko ta gani ko ta hannu ko ta kafa ko ta kaza din ko kuma sai ka ƙarshe ka kwatanta Allah da wani abu daga cikin halittunsa wani hima laifi ne sannan kuma na biyu ta yi at-ta'id ta kore ma Allah siffar da ya ba wa kansa kuma dukan su zai fuka ne ina fata an gane yace afala yakunu min al-maqul idan to yanzu kenan ai baya daga cikin abin da hankali zai gane والحالة هذه أن يصف القارئ تعالى بما وصف به نفسه يصف أي أبدا فشيني كفتن تألا كسفتن تألا da irin siffar da shi Allah ya faɗa wa kansa kawai ka huta Allah ya ce zai so yana zai zo shi ban tashin kiyama wani irin zuwa ban sani ba amma na yi imani in an jefa wa jahannama wa mutane za ta mita tuntuka da ce halmin mazi akwai ƙari ne Allah ya faɗa cewa sai Allah ya sa kafarsa ya taka ta ko dunduniyar ya taka ta wani iri ne ban sani ba amma na yi imani shi kenan ka huta to na ba an gane karkace kudura ake nufi ko kaza ake nufi duk ka shiga layi da mun kenan na miki ya ce kamar shi Allah ya siffanta kansa da siffofi wa wasu fahudu wa rasulu sallama da kuma siffar da manzon Allah siffanta Allah da su ma intiqadi ala sifatihi ta'ala la tushbi sifatul muhlisina tare da cewa duk abin da ka faɗa game da siffar Allah ko sunan Allah ai kana da kuduri a ranka cewa ba irin siffar waɗansu halittu wace Allah yana gani ka san kawai me ake nufi da gani to Allah yana gani wani irin gani baka sani ba amma Allah yana gani shikenan Allah yana ji yana ji ba kwatanta Allah da ji irin na halittu ba yanda kake da imani a ranka cewa Allah zatinsa shi kadai ne to haka siffarsa ma shi kadai ne babu wani abu da ya kamata na ubangiji in ba sunan da aka faɗa maka ba kawai yace ina ko igun ne ma a yace kama an ratahu azza wa jalla la tushbihu zawatul makhluqina kamar da zatin Allah mai girma da buwaya baya kama da zatin halittu ko suwaye yadda Allah zatin sa daban yake to komai na Allah ma daban yake haka yace abu na uku innal imana bi sifatillahi ta'ala ووصفه بها لا يلتزم التشبيه بصفات المحدثين yin imani da cewa lalle siffofin Allah da kuma siffanta alal sifar da ya faɗa kansa wannan ai baya ɗaukar cewa wai ta ba wa Allah kamanceceniya da halittinsa ya ce ko idan al'aqalu la yuhiru an takuna lillahi sifatun haka ne ko an yakuna lillahi sifatun hasatun bidatihi har kuma abin da za a gane shi ne lalle Allah yana da siffofi da sun keɓanta da shi Allah da kwalatinsa la tushbihu sifatul makhluqina baya kamanceceniya da siffofin makhluqina sauran halittu Allah yana gani Allah yana ji Allah yana da hannaye guda biyu Allah yana kaza duk abin da a game da Allah kowa kana da kudin cewa ba irin na dan adam ko wani halitta da bambani shikenan ka zama lafiya ta huta ko shikenan ka faɗa wa Allah siffar dokan amma kana da kudi ya ta ba irin siffar kuma waɗansu daga cikin halittunsa bane babu kwata-kwata na Allah daban yake ya ce wala ko talta haka ne ko talta ma'a illa fi zabil ismi faqad babu ta inda siffar Allah yake da wani alaƙa da siffar da ka sani sun ba suna ba kawai an ce hannu ko hannaye kawai hannaye amma na Allah ba inda ka sani ba ne sannan ga yawon da Allah faɗa ce Allah yana da hannaye guda biyu kuma dukkan hannayensa dama ne na ba ta an gane amma da sauran wanda ka sani a duniya fa ta ce maka dama hagu na ka an gane to haka duk wani abu da Allah sai haka ne ba yadda ka sani bane kai babu kuma kama da na ubangiji dan babu wani abu da yake kama da Allah a cikin halittunsa babu shi in aka ce gani to kai da an fata gani ne dan ka gane me ya gani amma na Allah ba irin na hadisin da ka sani bane na ba ta ana ganewa to shi ne abin da nake faɗa a nan gurin yace fa yakuna lil khaliqi sifatun takussuhu sai zanto Allah mahalici yana da siffofi da sa ce banta da shi shi kadai wani min makhluqi ko su mahalittu sifatun takussuhu sai da siffofi su ma nasu nasu na daban wanda kawai na mutane daban na halittu daban na Allah ma daban ko shikenan kawai kaza yace wal muslim daga shi musulmi izi yu'minu bi sifatillahi ta'ala yayin da yake yin imani da siffofin Allah wa yasifuhu biha kuma yake siffanta Allah da siffofin la ya taqidu abadan ai baya kuduri a rai cewa har abada wala hatta ya kadir bi bali kai ko tunawa a ransa baya yi cewa Allah yadullahi tabaraka wa ta'ala ko ne maslan tashbihu bil makhluqina idan mutum yana da imani aka ce hannayen Allah ai ba mai ɗauka a rai cewa hannayen Allah ya yi kama da hannayen halittinsa babu amma ta yadda akwai hannaye tunda Allah ya faɗa na da su kuma manzon Allah ma ya faɗa Allah na da su shi kenan ka zama lafiya amma wannan iri ne baka sani ba shi kenan ka huta shi idan ka danganta Allah siffarsa ai ba kana nuna cewa siffar ta shi kuma ta yi kama da siffar halittinsa ba ce na ba ta an gane yasa zaman ka lafiya kawai duk abin da aka faɗa game da Allah ka faɗe shi a yadda aka faɗe shi kar ka yi dogon bayani kuma kar ka ba da misali kar kuma kwatanta shi kar ka yi imani da shi a yadda yake suna lafiya shi ke ya ce fi ayi ma'ana minal ma'ani garbar da tasmiya ba ta yadda za a ce dan adam ya kudurta a rai cewa misali da Allah faɗa da hannaye ko mu zalla faɗa game da hannayen Allah ba mai ɗauka a rai cewa hannayen Allah ya yi kama da hannayen halittu na da Ubangiji in ban da kawai suna na cewa hannu shi kenan na ba ta gane haka da kwacin halittun ma ai hannu duka ba daidai bane ko ko duka ɗaya ne ba ɗaya bane a cikin halittun da Allah ya yi dan adam kana da hannu amma hannunka ɗaya ce da kulliyar ka ba ɗaya bane suna da kuma zuma nasu hannun so yadda Allah ya kasance kadai ne babu wani abu da yake kama da shi a zatinsa to duk abu da ka faɗa game da shi kawai haka ba a kusanta nashi daga kowa an ce hannu don ka gane me ya hannu kadai shi kenan amma maganar cewa ya yi tunani cewa ko irin kaza ne wani kuma za ka daga cikin layin zindiƙanci in baka sa wa mutum ya fita a musuncin gaba ki daya Allah tsare imanu. ya ce wa zalika ko haka ne ko eh li mubaratu al khaliq lil makhluqi fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi ta yadda kuwa ya faru shi ne yadda ka san ubangiji shi daban yake da halittunsa a cikin halittarsa da ayyukansa da zatinsa to game da komai na Allah ma haka ne komai na ubangiji haka ne ya ce ƙala ta'ala don haka ne ma sai Allah ya faɗa don ya siffanta maka wane ne shi kansa ya ce kul huwa Allahu ahad na ba ta an gane ka ce shi ne Allah makaɗaici al-ahad suka ce malamai ba ce wahid ba bari sana baka ce isnin sai ka ce maka ahad a larabci idan ka ce ahad to ba zai kuma ka ce isnin ba baya yiwa kamar a wasu inda za ka faɗa a wasa wata kalma za ka faɗa wanda kawai ba a buƙatar biyu amma yanzu ka ce ɗaya dole akwai biyu ai guda wani sabbatan ciki ai eh fara to suka ce shi Allah shi ne makaɗaici makaɗaici ne shi ba shi da dubu shi kaɗai ne cilo cilo kawai shi ko gade ba magana ta ƙare ya ce Allahu samad shi Allah shi ne dukkan halittunsa suna da bukata a gurinsa duk wani abu da Allah ya halitta a duniya yana da bukatar abubuwa a gun Allah kowa bukatarsa a gun Allah ne ko suka ce Hausawa wai Allah dai Allah dai in ji mai shukar dusa ya ji ya tona rami ya zuba dusa ya kuma da sauya Allah ka taimakin ta fito ko a su tunda shi ma haka an da ya dauko karma ni ma da daidai zai da shi me zai shi shi wanda ce Allah tunda kake Allah kin ta shi abu to da ala ayi hali dukkan halittu suna da bukata a gun Allah ba wanda zai ce yau ya wadatu ba bukatar komai a gun Allah ba za a yi ba ba a yi ba ba za kuma a yi ba saboda duk wani abu da kake amfani da shi a rayuwa Allah ne ya hore maka shi in Allah ga dama sakan ɗaya sai raba kai kuma zaka daga cikin bala'i Allah zan dunya tsare imani yace lam yalid wa lam yulad shi Allah a sifarsa shi bai haifi kowa ba kuma shi ba haifarsa akai wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da wani kini ko kishiya ko tsara a cikin lamarinsa a cikin komansa shi kadai ne al'ada sai ka tabbata wajen ikilas tana da falala mai tarin yawa daga cikin falalarta shi ne matsala ce tana daidai da tumshin ƙur'ani ita kaɗai tana matsayin in karar ƙur'ani gida uku ba irin sittin ba ne to gida uku ba izu ashirin ashirin ba kenan to kul huwa Allah tana matsayin izu ashirin haka suka ce suka ce a'a abin da ake nufi shine ai ƙur'ani ya kunshi abubuwa ne guda uku tauhidin Allah da labari na manyan arnin duniya da bala'in da aka musu masu ta annabawa da kuma alfarma da jin daɗi ga masu bin annabawa ina fata an gane to haka an kasa shi gida uku to gashi ta ɗauki ɓangare ɗaya domin ne asalin tauhidi ka san Allah da siffarsa kai imani da shi kaga wannan yasa haka malaman mu na asali da ka taso in za a addu'a ce kul huwallahu kafa uku ma'ana aikin rasuli kamar sauka aka yi yanzu kun gane a hikimar ta su ko inda sai sun qur'ani ce an yi sauku ba an yi sauka ba kenan to sai ai kuma roki Allah Allah ya kaza Allah ya ga halatta ai babu laifi a ci an samu wani sahabi an naɗa shi shugaban su ya sai bulaguro da sahabbai yan uwansa a sunnar manzon a sunnar manzon Allah ya ku bulaguro ku uku ko ku fiye da haka to dole a samu shugaba a cikin kaga to wani kai ne shugaba to a zamanin aka kai shugaba to shine duk wani abu da ku shine jagora shi zai muku sallah shi za ku tambaya kaza sai ya jagoran ku to in yana limanci duk karatun da zai musu sallah in dai sallah sai da ake yin ta a bayyane bayan ya karanta fatiha ya karanta sura kuma sai ɗaukan kulhu wallahu ya karanta a raka ta biyu ma bayan fatiha da sura daban kuma sai ƙara kulhu wallahu a raka ta biyu ma kenan yana kan surori guda biyu akalla a duk sallah a duk raka'a su sai abin ya dame su ba taɓa gana gun manzon Allah ba sai su kai ya kake mana sallah wata iri ne ba haka manzon Allah yake yi sai ce eh haka ne amma ni haka nake so na rinka yi suka to gaskiya mu ka daina mana haka yace wallahi shi ba zai daina ba amma kar ku damu in muka san limanci na ne na so ka limancin ku sa wani kuma zan bi sallah ba shi kenan ba a inda kai neman aikin Allah dan an tuwore ka limanci kuma ka bar masallacin ha ba sai an rage maka aiki ma an raba ka ma da aiki limanci ai wahala ne ba karin fa suka ce a tunda manzon Allah ne ya ka a matsayin shugabanmu mu kuma za mu ba za mu ce ka sauka limanci ba har aka dawo madina sai suka kawo ƙararsa gurin manzon Allah sallallahu alaihi shi kuma sai ka ku tambaye ku je ku tambaye shi mana me yasa yake yin hakan ake to mun gashi mun kai karar gurin manzon Allah ya ce kuma tambaye ka dan me kake karanta kake yin haka ya ce wallahi saboda ita sun ikhlas din nan ta kunshi su siffar Allah ne gaba daya ni kuma ina son karanta da saboda siffar Allah ne a ciki sai ka zaka ga manzon Allah ga abin da ya faɗa sai ku zo ku bashi labari kin da yana son karanta siffofin ubangiji to Allah yana son shi kaga lafiya kalau kenan shi sa ga karshen an dunkule maka kasan kasan wane ne Allah to wannan sura ta dunkule maka kawai siffofin Allah gaba ɗaya a lokaci ɗaya Allah samu dace yace a wata aya ubangiji ya faɗa da da kansa yace ina ne yace wa qala la yabda musulmi shay'un wa huwa samiul basir shi fa Allah babu wani abu da yake kama da shi kuma shi Allah sami'un ne mai ji basirun ko mai gani shi kenan ka huta duk abin da Allah ya faɗa game da kansa ka yadda kuma ka fassara shi a haka kuma ka yi imani da shi a haka ba wani kwatantawa Allah samu dace sai fasali wanda yake na gaba ko alkhali shi da al-imanu bi malaikatihi subhanahu wa ta'ala yin imani da mala'ikun Allah ina ba ta an gane malamai suka ce su waye mala'iku sai mala'iku waɗansu halitta ne da Allah ya yi su su ba maza bane ba mata bane ba a saka musu ci ko sha ko sha'awa ba kawai haka Allah ya su wacce irin halitta ce mai zaman kanta da Allah ya yi ta ba maza ba ne ba mata ba ne ba sa ci ba sa sha ba sa bacci ba sa gajiya kawai haka Allah ya su kawai don su masa wani aiki da yake so su rika yi na ba ta an gane to ya ilil musulmi bi malakati bi malakati Allah ta'ala ko yace dole musulmi imani cewa Allah yana da mala'iku yace wa annahum khalqun min azmi khalqi su mala'ikun nan waɗansu halittu ne daga cikin halittu masu daraja da Allah ya yi su wa ibadun mukarramuna bayin Allah ne da Allah karrama su yin ibadi yace kalaqahum min nuri an halitta da haske Allah ba da labari su mala'iku da haske aka halicce su ina fata an gane yawwa yace kama karkal insana min sansalin kalfakka abin da Allah faɗa cewa ya halitta dan adam na farko annabi adam kenan min salsalin kalfakka daga busasshen tabo bayan an taba tabo aka gina mutum mutuminsa kuma Allah ya masa rai shine asalin annabi adam wanda ba annabi adam ba kuma haka misali gana na hawa ita ko ba an kiricin adam da aka yi ta wanda ba su kuma sauran halittu kuma ta ce daga dugon mani daga kaza da kaza da kaza har Allah ya kira mutum da yake so ko to haka asalin dan adam yin salsali kalfakka wa khalaqal janna min marijin min nar su kuma aljanu an halitta daga balbalin wuta harkan wuta mai balbalin nan ya suna tattalin da kala bisa kaddara ta ubangiji sai ya zama kaza sai zama kaza sai zama kaza shi yasa kuma ka ce suna da sauri a cikin tafiyarsu yanzu kuna raunin nan kafin a gama karatu a yi sallah a jami sai tafi ingila zai dawo sai ka samu manyan bokayen da suke kai kura abokanci suke mutane abin mamaki yanzu sai ga maka wani abu ka ta mamaki idan baka san layin bokanci ba Allah ta tsare imani yace min nari wa annahu ta'ala kuma kai imani shi Allah wakkalahum bi wazaifin ya ba su ayyuka iri daban-daban su malakutan fa hum biha qa'imuna suna kuma tsaye akan aikin da Allah daura musu Allah ya rasu da yawa kuma kowanne ya ba su ayyukan da za su yi kuma dukkan aikin da aka ba su suna yi dogar ba fashi na fata an gane faminhu daga cikin malakun nan akwai alhafaza alal ibad masu kula da aikin bayi su aikin su su kula da bayi da ayyukan su zalla ya bada bayani a hadisai daban-daban cewa akwai dan da Allah saukar da su kullum da safe za su sauko suna yawo a duran duniya suna tara duk abin da ɗan adam suka aikata za su zauna har sai bayan la'asar an gama la'asar kuma sai su tashi sama sannan kuma sa saukar da masu dukin dare in suka da su bayan sun tayi sama kala tambaye su ya kuka bar bayina ya Allah mun bar su sun yi sallah a masallaci la'asar kenan ko haka akwai sunan ka a cikin fadin yan la'asar kai tawo masu aikin dare sun sauko bayan la'asar suna tare da mutane a ban kasa har sallar asuba an gama asuba za su tattara kayan su kuma su yi sama a saukar da waɗansu masu wuni kuma su ma za ka bi su ya kuka bar bayina ya Allah mun bar su suna sallah a masallaci a gan kayan sallah ita ma a jam'i a fayil din yan safa kana nan yan la'asar ma kana nan kuma ce kullum kana yin haka haka kai lafiya ƙarfi da insha Allah ya zaki so a kiyaye sallar asuba da kuma sallar la'asar kana yin ta a cikin jam'i Allah ya mu dace to su masu kula da aikin bai suna nan والكاتبون لأعمالهم a cikin sunan masu faɗakin bayi suna rubuta duk ayyukan in dai mutum ya balaga daga ran da ya balaga to Allah ya ajiye masa mala'ika a tasna shi duk abin da ya yi a duniya na aiki ko na magana sai mala'ikan ya rubuta an ajiye maka naka na musamman na kai kadai duk abin da ka daga balagarka har ranar mutuwarka kawai na rafayin a kanka shi aikinsa kenan a duniya baya ci baya sha baya bacci aikin da Allah ya ba su a hanga kenan haka nan ta rayuwa har sai ran da mutum ya rusu daga nan zai tattara fa din sai na dai shi ya gama aikinsa ba zai zo gurin ba sai tashin kiyama kuma tsara gamuwa da shi kina nake cewa fa qala qarinuhu haza maladayya atidu wannan yana nufin karin na mala'ika kenan yace ya Allah ga aikin da naka saka na akan wani gashi nan atidun na taho da shi gaba daya wani an yi ma bidiyo wani hoto ne wani rubutu ne duka ne sai a tattara in ka mutu a rafiya maka a wuyan ko dan tashin kiyama ta to a fitar da ita Allah da kaza ce in kana ke ta baka ka tabbata da kanka daga ran da ka balaga sai ka fara karatu da arabiya ne a turanci ne faransanci ne za ta karanta dolanta eh dole sai an yi karanta saboda tsarin ubangiji za ka duk abin da za ka yi ka rika yi cewa akwai wani ma'aikaci da Allah saka shi a kanka shi aikinsa kenan ya rubuta Allah kuma faɗa masa cewa wannan abin da ka aikata lada ne a sa fadin lada abu kaza kuma sabo ne a sa fadin sabo in ka tuba ka yi istighfari sai Allah sai ce in ya karba a gobe da sabon ko a mai shi ma lada duk Allah yana yi yace wa minhu daga cikin mulakun nan al-muwakkaluna bil janna akwai da aka aje su kuma aikin su kai kula da aljanna ne wa ni'imiha da kuma ni'imominta su shine aikin su kula da aljanna da abubuwan da cikin aljanna su ne ake su wa minhum daga cikin su al-muwafaquna bin nari masu kula da wuta wa abadiha da azabata Allah ka kiyaye mu da kisar ka Allah ka tsare su shi ne ake su yace wa minhum daga cikin su kuma al-musabbihuna bil layl wa nahara ko bil iraka ne ko sabbihuna laylan wa nahara la yaftaru masu kawai tasbihi da turito a wasu ba su da aiki da tasbihin Allah yusabbihu da laila wan nahara la yuftaru ba su da aiki da subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim to dogo a wasu har karshen duniya ba su da ba sa ci ba sa sha ba sa gajiya ba sa bacci shi yasa shi Allah idan kai bauta ta yamu ɗinka ɗan adam ka ƙara Allah wani abu babu da tsara masa saboda ga masu motar suna nan su ba sa ma yankewa kai gaba ɗaya rayuwar ka motar sai sanar lokaci ka ɗauki ta tafiya da kake a rayuwa awa ashirin da hudu me babban abin da musulmi yake ba sallah ba sau biyar a lokacin to sallar nan asuba minti nawa ake yin ta to ka ɗauka ma ashirin a zara minti nawa ka je shi ma ashirin duka sau biyar minti nawa kenan duka ɗari awa ɗaya kenan da nawa da minti arba'in to fa shi na fito abin da kake a cikin awa yaran da ku idan ba Allah ma gamda ka kai mutum ne mai lura da karatun Qur'ani ko kuma yawan tasbihi istighfari zatan annabi kana sai ba ka yankewa ba haka dai babban aikin da mutum ke na zahiri ka dauka ma aminci a yaran ayar din sau biyar shikenan kadai to su ba haka bane domin kai dan adam dole ka je kana da uzuri zaka tafi neman abinci kana cikin neman abincin ka gama dole ba ka ci abincin kai ba aiki bane to bayan ka ci abincin ma dole kuma ka saka fidda abincin ka je kai bayan gari sai ba aiki bane to su duka ba sa yi dole ka yi wanki ka yi wanka ka yi duk ba su ba su da wannan su aikin su kawai tasbihin ubangiji maza laki cewa a cikin a can sama akwai wani daki baitul ma'amur kamar da aka yi ka'aba a nan doron ƙasa shi ma a can a haka Allah ya yi shi kullum ta Allah mala'iku dubu saba'in da suke zuwa suke tawafi da bautar Allah ciki kamar ka ce su yi umara ko aikin haji kullum fa tun da aka yi duniya ko tun kan ma a duniya za ka ce kawai kuma har ba za su yanke ba kuma har illa masha Allah ba sannan kuma duk wanda ya dai so daya bai ƙara kuma ba har abada kullum kawai wasu ne sabi suke zuwa har yanzu kuwa aikin hajji ko umara ai kullum da tsofaffi ake tafiya wanda suka canje ko wani ya je ba adadi wani ya je kaza to su ba haka bane ba su da aiki sai bautar ubangiji dan karka ji cewa wai kai kana bautar Allah ka taimaki Allah a'a ka taimaki kanka ne idan ahsantum ahsantum wa idan asatum ma falaha da ba ta an gane ka san yadda ai su suna nan sun ta karkare ba su da aiki sai bauta suna ta kaza to baka taimaki Allah ba kanka kake yi ba ya ce daga cikin su ina suke ya ce wa annahu ta'ala shi ubangiji kuma fadala bainahum ya fi tsakanin su mala'iku waɗansu sun fi waɗansu suka ce malamai duk abin da Allah ya yi an ya fi waɗansu akan waɗansu ko misali yadda sauki ka kalli hannayenka guda biyu ba ga dama ba ga hagu ba to a yaya su ya ɗaya faɗi dole sai ya faɗe ta sun gaya kan ganewa ɗauko reza yanzu in ke bada ne za ka yanke hannun hagu da reza farta hannun hagu ai ba wahala ko shaf shaf ka gama to za ka kuma yanke da dama ba kaga cin wahala ga tafa ba na ba sai an gane to dukkan ya tsinka ga su Allah ya yi wani ya koyi tsawo in ka ce kai na madarin yanzu za a yi dole sai an gundule waɗansu ko ba za ku yi kyau ba to duk abin da Allah ya yi ya fifita waɗansu akan waɗansu to su ma cikin mala'iku haka Allah yi subhanahu wa ta'ala ya ce daga cikin su famin mala'iku muqarrabuna akwai mala'iku muqarrabuna na kusa ka jibril kamar jibrila wa mika'ila da mika'ila wa isra'ila da israfil da israfil wa minhum daga cikin su duna dalik akwai da kawai ba haka suke ba su ma aikin su daban waɗannan su ne manyan manyan mala'iku a cikin mala'iku gaba ki daya yace wa zalika li hidayatihi ta'ala Allah ta'ala wannan ka gane wannan mala'iku da ayyukansu to wannan shari'a ce daga Allah na farko kenan thumma li adillatil aqaliyya an aqaliyya wal aqaliyya al atiya sannan zaka gane suwaye mala'iku da matsayin da aikinsu bayan turbiya ta Allah kuma to kuma ga dalilai na shari'a na Qur'ani na hadisi sannan ga dalilai kuma da za a baka na hankali idan ka gane lallai akwai mala'iku kuma ga irin ayyukansu yace abu na farko al adillatu naqaliyya hujjoji na naqali shine abu na farko amruhu ta'ala bil imani bihi Allah ya yi umarni cewa lalle a yi imani a gurin halittunsa sunan su mala'iku وإخباره عنهم كما مدى العبارس في قوله أتشوف الذكر ومن يغفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا دول بكابر سوى الله da mala'ikunsa da tattafansa da manzanninsa da ran tashin kiyama to hakika ya bata bata mana Allah ka tsare yace wa fi qawlihi jalla jalaluhu da faɗin Allah a wata aya ta daban da yake cewa man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna la adu lil kafirin duk wanda ya kafirce wa Allah ya zanto da gaba yana kiyayya ga mala'ika da mala'iku yani adu lillahi yana gaba yana kiyayya ga Allah wa mala'ikatihi kuma mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila yana ki yana kiyaya ga malaka jibril wa mikala da malaka mikail yace to fa inna allaha adul kafirin to lalle Allah yana gaba da dukkan kafirai yana kin kafirai kaga ya nuna maka cewa akwai mala'ikun Allah ke na fata an gane yace wa fi qawlihi la ilaha illa huwa da faɗin Allah wadda babu mutar da siyasa shi ya ce layyin sarki falmasi an ya kuna abdan lillahi da ɗaya annabi ta ɗan wajen baya jin kunya a shi bawan Allah ne saboda su kiristoci suna cewa shi ɗan Allah ne ko ma shi Allah ne ko ba sa jira mashi ba kenan to shi baya jin kunya a taimar bawan Allah saboda ya da shi ya san shi bawan Allah ne ya ce wa rarmana aikatul muqarrabuna haka nan mala'iku ma na kusa su haga malaka jibril mika'il israfil haka kaga Allah nan ya faɗa magana dai akan mala'iku yace wa fi qawli jannat qudratu da fadin Allah a wata ayar yake cewa wa yahdu al-sharafika fa fa man iri tamaniya yana magana akan ran tashin kiyama da za ka kece sama a taho da al'arshin ubangiji a zo filin misali ga malaku sun taho da shi kaga shi ma faɗa maka aikin su da kuma adabin su yace wa fi qaulihi da faɗin manzon Allah a wata a wani hadisi da yake cewa a dace haka ne ko wa fi qaulihi adamat hikmatu wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika kaga anan ma an ka magana malaiku wa fi qawlihi da fadinsa taqaddasa asma'u wal malaikatu irkunu alaihim min kulli bali ana magana akan yan aljanna bayan mun shiga insha Allah ko to sai su yi goma da wata kowace kofa suna shigowa cikin aljanna suna gaida yan aljanna na ta salamun alaikum bima sabartum amincin Allah tabbata gare ku saboda kun yi haƙuri Allah sai ba ku wannan matsayin a lahira Allah ka saka mu a cikin su wa fi qawlihi ta'ala da fadin Allah madaukaki a wata aya yace wa id qala rabbukum lil malaikati lokacin da Allah ya ce mala'iku ka ganin malaman mala'iku ke yace musu inni ja'il fil ardi khalifa zai sa wata halitta bai mai mai turinta a ban kasa ma'ana Allah ya ce mala'iku zai yi halitta ya saukar da su bayan ƙasa masu mai da juna yanzu mun da muke rayuwa ga muna shekara ɗari ta wuce babu ko ɗayan ma'ana na fata an gane to shekara ɗari ne zuwa kuma ba ko ɗayan ma'ana Allah nan da muke rayuwa wasu sun yi rayuwa ta iya Allah ne kaɗai masu adadin su Allah ne kaɗai san yawan su sun yi rayuwa mutane iri iri sun tafi zama ta nan ga mu na kuma zuri'a su ne da lura ka danga ga ga kakanka da babanka yanzu kuma da ake magana kakanka ya rasu babanka ya rasu yanzu ga kanan nan gaba ka dan ma ga ƴaƴanka ga waɗinka sai a wayar ma ka tafi su ma sun rayu haka shine khalifatan kenan halitta ce mai mayo dunanta wannan sun tafi wannan sun zo haka dai zuri'a haka dai ɗaya kan ɗaya Allah ce malaku zai yi haka abin ƙasa قالوا سكتي أتجعل فيها يملك سكا أبان أسا من يفسد فيها ولا في فساد أتي ويسفك الدماء تزبد الدماء سوء أي سكا سكا شيء saboda aka ce sun faɗi wannan maganar ne saboda kafin ayyan adam su zo ban ƙasa to an yi waɗansu halittu daban sun rayu a duniya kuma sun mala'iku sun ga irin abin da waɗannan mala'ikun suka yi wasu suka daga cikin malaman tafsiri su ne banu jin wai aljanu ne suka yi rayuwa a ban ƙasa kafin ɗan adam to sun yi ta fasadi an yi yaƙe-yaƙe an yi kashe-kashe an yi cin zali sai Allah ya tafiyar da su gaba ɗayan su aka bar duniya ba kawai sai ikon Allah tukunin sarki ba mala'iku labari to zai ƙara wata halitta kuma daban ba wa'yancan ba su masu rayu a ban ƙasa sai suke amfani da ilimin abin ta gani a jiya ko a shekaran jiya ko sai yanzu Allah ta ƙara faɗa waɗansu halitta masu fasadi da kakkashe junansu duk da jini kuma alhali ga mu musabbihu bihamdi ba mu da aiki sai tasbihi da kuma goyi masa kai bade mana kar a tafi sadin ma sai ta inni alamu fa ta alamu Allah ta ni na sabon da ku sani ba Allah ya san me zai yi su malaku duk ga su abu tare da ubangiji amma haka ai ba su da ilimin abin da Allah zai yi sai ya ba su labari ko kuma sai ya yi suka ce muna maka tasbihi muna gode maka wani kadisu laka muna kuma girma maka ala inni alamu ma la ta'lamuna kaga anan mali an baka labari game da me akwai mala'iku yace abu na gaba ikibaru rasulihi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ma bada labari game da mala'iku alhum bi qawlihi fi du'aihi a cikin addu'ar da yake yi inda ma ya kuma lissafin laili in zai kiyama cikin dare ta da an yi sallar isha an koma gida an ɗan yi barci kaɗan kuma sai a tashi mazala shi haka yi shi a gurinsa ya wanne ne wajibi ta kullum sai ya yi ta manzan Allah kenan wanda ba manzan Allah ba sauran mutane kuma wanda manzan Allah nafila ce in kana yi ka samu lada ka samu daraja in ba ka yi babu zunubi ka dai asarar lada mai yawa na fata an gane to yi zai yi san dare yakan cewa bayan an yi tabbara ko ba ku dubu da sallah ba to wannan kusa da za a fitar da take ce Allahumma rabbu jibril wa mikala wa israfila fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wa shahada an da ku bada ibadika fi ma kanu fi yaktalifun ko sayyidini ila liman salafu fihi min al-haqqi bi idni innaka tahdi man tasha'u asal mustaqim sai faɗi wannan addu'a kaga a cikin nan ya baka labari akwai mahaifin Allah shine Jibril wa Mika'il wa Israfil na fata an gani yace wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam da maganar manzon Allah da ya faɗa wa hadisin da yake cewa adabis sama'u sama ta yi wani ƙara sama saman duniya da yake gani sama wannan a manzon Allah ta yi wani ƙara ya ce wa hukkala an ta hukka ya ce dole ne ya zama dole sai wannan karan saboda ta wani karan da wannan nauyin da ya mata yawa ko idan ka samu mota an lura mata ka irin motar nan ta kasa ko an mata umarni ba tana wani ya haka ba tana wani kara saboda abu ya mata yawa da sama ta yi kara in ji manzon Allah ya ce kuma an hukka mata ne dole saboda ya ce ma fi ha mawdu'i arba'i asabi illa wa alaihi malakun fadi duk girman saman nan ba wanda za ka aje yatsa a sama ya guda hudu face mala'ika ne ya sujuda wa Allah subhanahu wata'ala to haka kai dan adam kai sallah karke sallah baka rige Allah komai ba na fata an gane kaga dai babu wani abu a cikin halittun Allah mafi girma da ido yake gani kamar sama ita ba ta da iyaka ba inda in ka tsaya a fili sai zai kamar ta ta shige cikin ƙasa ne kawai ba ga bane in ga sun din ma za ka tsara gani a ƙarshe dai duk duniya ba wani abu da aka san cewa ya kai sama dan ba wani gun da kace ka zo wani guri babu sama ko zai sama ta tsare babu ba zai yi ba to duk girman ta kuma wanda ke cewa daga wannan saman zuwa sama ta ɗaya ya kai shekara ɗari biyar za ka yi ga abin da yake ciki ya kaza ya kaza amma ka dunkule ta gaba ki daya ka daura a sama ta biyu to kamar ka dauki wani dan ka ce dan wani kwandala ka saka a waje fa a wani katon jeji ta biyu ita man ka ta akan ta uku haka ne ta uku haka zaka tafi har ta bakwai to amma duk girman tun ne inji manzon Allah ba gun zaka aje ya danka guda hudu face mala'ika ne a gun yana sujuda ma'ana sun cikata to wannan kaga yana maka yawan kisa ta sama ta wannan karan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fi qawlihi inna al-baytal ma'mur yadkhulu kull yawmin sab'una alf malak malak thumma la yaqulu magana fada hadisin da ban cewa baitul ma'mur da muka da misali tsazu tsazu wani daki ne da Allah ya yi shi a can sama madadin kamar dakin Ka'aba da yake nan duniya yace to wannan shi baitul mamur din nan kullun ta Allah malaika dubu saba'in ne yake shiga da yi bautar bautar Allah yayi tawafi ko yayi umara ko yayi aikin hajji misali sun malaika kuma har abada ba zai koma ba kullun ta Allah fa dubu saba'in tun da aka yi shi ake wannan abin har yau har gobe har illa masha Allah to haga wa ya san adadin mala'ikun Allah sai Allah ke cewa wa ma ya'lamu junudahu illa hu babu jindar zurhu illa hu ba wanda san rundunar ubangijin ka sai shi kadai mala'iku yawan su kadai Allah ne ya sani na shi wala na manta tallafa da kuskure na manta dan da tabbata cewa mala'ika yana yana nan har ma alif abin na nabi ibrahim ya diga da jikinsa a bayansa a cikin haka zan lafa da hadisi sai da mura amma na manta sama da nawa na manta gaskiya ina miki wa fi qawli sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm al-jum'a kana ala kulli babin min bil masjid mala'ikatun yaktubuna al-awwal fal-awwal da kadan manzala da yake cewa duk ranar juma'a duk masallacin juma'a da ka sani a duniya in ji manzon Allah to a kofar masallacin akwai mala'ika a tsaye kowace kofa ba kofa ɗaya ɗaya ba in kofa ɗari ne a masallacin to da kuma laku ɗari ke shi aikin sa da littafin sa da abin rubutun sa yana rubuta al'awwal fal'awwal wanda suka fara zuwa wani ya zo a lokaci kaza wani ya zo lokaci kaza shi ne aikin sa na rafin har sai liman ya fito kuna sai tattara littafin sa ya linke su shi ma sai zauna ya rinka jin hudu ba to haka yanzu a duniya wasan yawan mala'iku masassun juma'a ba wanda ya sani ba ma a duniya ba a najeriya ba kawai ko kuma ka ce ma a yoruba kadai a gashe ma gudanar da shi to wani kuma sauran garuruwa ka ce a yau gaba daya wa ta adadin masallacin juma'a sannan ba masallacin ba eh to ka gani juma'a to sannan ba ba masallacin bane ko masallacin to kowace kofa yanzu tsagarin ba kofa kofa da wace ana to akwai mala'ika adadin kofar a wani in kaje wani masallaci kofa kaza ce to kowace kofa da mala'ika duk wanda su ya rubuta wani dan wani ya shigo lokaci kaza saboda manzo Allah ya bayani cewa ran juma'a wanda ya fara zuwa a lokacin farko za a ba shi ladan kamar ya sai zakumi ya yanka ya sarka da naman gaba ki daya wanda zai bayan lokacin wannan kamar wanda ya yanka saniya ya saka da namanta haka za a rinka tafiya har a zo kan wanda ya sadaka da kwai to ba za a daina wannan asaisin din ba har sai liman ya fito in liman ya riga ya fito ya shigo masallaci to wannan falalar ta kare sai yanzu ko ka zo ba liman ya zo eh ka zo sallar juma ka samu amma wancan bonuzin baka na fata an gane yasa a ga mutum kansa hikima yana zuwa masallaci da wuri da juma'a ya zauna ya samu wannan falalar saboda yanzu ya iya sayar rakumi ya sadaka da sati ai ba kuwa bane ko sai dai su dangote a gaba su kudin sanin jawa duniya akwai su mana ba za ka ce babu bahi amma dai akwai wahala rakumin kan shaɗin su wurin miliyan ɗaya duk sati kuma sai sai kayi ko saniya ko rago ko kaza haka ai goron zane mai kyau yasa idan kana bin manzon Allah zaka tara lada da yawa dan lokaci kankani sallallahu alaihi wasallam yace imamu yace to dawa su fa wa ja'u ila zikra in da ku sai su tattare littafin sa gaba su rufe su zauna su ma ko su saura Allah da waran kudu ba yace wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ya tabattalni al malaku ahyana rajulan fa yusallimuni fa au iya ma yaqulu yace wani lokacin malaka yana zuwa mun ne a suran mutum in ji manzon Allah yana baka labari ilimin da ake masa wahayi da ta wani lokaci yana zuwa malaka sura tuffar dan adam mutum kawai haka sai mun bayani sakon Allah ni kuma sai na haddace shi kenan na fata an gane ya sha zuwa gun manzon Allah sai ga sura wani sahabi bin kal wani sahabi ne kyakkyawa a za a sura jiki sannan kuma dan gayu da wani kyakkyawa ne a sura ko mutum ne mai kwalliya mai ado har sai a ce ai mun ga dihiya a gun manzon Allah in ka gida kawai to ayyan watan sa ɗaya ba gari na mata an gane to haka ne ba da dukkan wani da cewa lalle akwai mala'ikun Allah ya ce wa fi qaulihi a fadin da manzon Allah ta sama ya ta'aqabu bikum mala'ikatu billahi wa mala'ikatu bin nahari yace mala'iku suna canjar junansu na dare daban na safa daban masu zuwa zuci da za a tura daga sama su zo duniya don su yi rakwadin mai bayan Allah suke yi za su wani saukar bayan sunar asuba za su zauna a cikin ku har ba a yi la'asar in an gama la'asar sai su tashi sai kuma saukar da masu dutsen dare su kuma su kwana cikin duniya a cikin mutane har sai asuba kullum haka ake har tashin kiyama muzalla ne fada haka to nan ma wa san adadin su wa san yawan su kenan dai dole kai imani akwai mala'iku kuma ga ayyukansu in suka koma sarki da kuka barbariya suna yi shi Allah ya san da suke amma da tambayi mala'iku sai yi kuka bar suna yi ce ya Allah mun same su suna sallah da sunan ka wani sallah asuba a ranar ta shiga ciki an gama masu mutum da asuba sun sauka da sunan ka fadi da sallar la'asar shi makara ce to haka kai insha Allah ma sha Allah da kai an kuma kana mitin din su to shi kenan kan mutum yayi asara kenan Allah ka tsare yace bi kauli kana kana malakatul nuri magana yake cewa su malaiku halitta ta dace da haske shi yasa suka fi kowace halittar Allah sauri dan suka ce masana babu abin da yake haske saurin tafiya sauri ko yasa yanzu masu ilimin kimiyya suka gano cewa za ka iya aikin haske maka abu kenan na ba an gane kun san yadda ake ko ko ko ba gane ba ana ake nafsi ayi abu ko shi ne remote control da ake da shi remote yanzu kun ko kin zamani dukkan su su iya su biya ai jack remote ne kawai to ka dauki remote din ai da haske ke amfani in ka san ganewa ka dauki wayarka tana da kyamara ko ka bude kyamara wayarka ka sa remote din a ƙasa ka kalle shi cikin kyamara wayar ga in ka dala ga da haske na fita da shi amma idan ka bane ga hasken ba saboda res ne ba light ba ne wanda ya fiye ya san me nake nufi rai wani irin hasken ido ba iya gani shi amma in ka sa kamera ta waya za ka ga hasken da yake jikin remote in ka saka ta kasa ka sa remote din misali haka ka ɗaura kamar daga sama sai ka haska ka danna remote daga ina fadda haske da shi za a aike shi ya kashe fankar ko ya kunna ta a cikin sakan in mota ce ma haka in ma me ma haka ta ga duka wannan ilimi ne Allah ya tsakura mutane don su amfana da shi na fata an gane to shi kuma lafiya da haske aka yi shi shi sa shi saurin ta babu misali to to yanzu wutan nefa ka ɗauke ta kaɗai in za a ɗauke a gashuwa tana ta shigo wutan nefa ta zo ta gashuwa ba ta nan layin bane ta hanyar jakuskuwa ɗin nan to kenan da an fara ɗaukewa yan haka tun da za ta rika tafiya daga yusuf hanyar yusuf yi tana ja baya yan kaza har aje har ƙarshen gada har ba haka bane ai lokacin ɗaya ne kawai kuma kawowa ne ma haka ne to haske haka yake na fata an gane yau to shi to sun mana yaku Allah magana ke cewa halitta ta dakin sa haske ya ce wa khalaqal janna ko haka ne ko la yurin ni haka eh gunna ne ko yau shi kuma aljami min marijin linnar daga falfalin wuta har ta wuta mai falfalin nan in ka ga an wuri ta ta ginga ginga za ka ta ta cin jawo lokaci sai wani jajaja sai wani bulu bulu haka za ka ta tana falfali ko za ka ta falfal falfal amma ka ɗauka hannun kan da ka saka tsakiyar ta zai wuce hannun naka ba zai kama ta ba ai kwana kama ta rike amma kuma ga ta nan ai ko ba ka bane so haka duka waɗannan wani abu ne da Allah ya yi dan ayoyi wa mutane yace wa kalaka adama an halitta annabi adam kuma mimma wasu farakun da abin da Allah ba ku misali ne mimma abin nan fasali kalfaka din yau yace abu na uku haka ne ko ruwatu adam kafin ila sahaba yace an samu ruwayoyi da yawa na daga cikin sahabbai eh inda malamin da ya tabar ru'ya yace ganin mala'iku da sahabbai da yawa sun ga mala'iku a yakin yakin badar sun ga mala'iku ya sahabi ba ba sa'an ka bane zaman ka lafiya kace radiyallahu anhu kawai kace radiyallahu anhu wata rana Abdullahi da Abbas baban shi turo shi gurin manzon Allah da yanzu shi yana matashi ya garo matashi sai ga manzon Allah yana zaune da wani mutum to saboda ladabin da Allah tusa masa da kuma nutsuwar da ke ita sai zuwa ya kai sakon ya samu annabi da bako sai tsaya sai koma ya ji gaban sa ai na zo na same da bako sa tattaunawa kaga din ya ki ji yin ke musu maganar su yanzu kada ka tsawo gadan gadan gadan ai ka zalim an ce kaza kaza kaza abin da za ku mamaki mutane saboda tarbiyyar ta lalace yanzu za ka rubu mutane ana ta abubuwa suna sun ta riga wasu a gaban suna ta uzuri wai mu shi soke shi duk abar kowa ko shi a kula shi a gaba wanda ake a ga muna da wannan dabi'ar ko ta gaggawa da rashin kuma mutane uzuri da kuma san kai da duke da shi sai kowa da kowa su baban ka taho shi ne babban manzon Allah kenan shi kuma da wani shi ya samu zana take bayar ta ce ai na turo Abdullahi sai ce ya ganka da wani mutum kula ta tauna sai ce ya ga mutumin ya ce ya ga ya to mala'ika da Jibril ko irin Imran bin Hussein yana kwance ba lafiya sai Allah ya turo mala'ika a suran mutum ya gaishe shi ya zaka eh sai Allah sai a gaishe ka sahabi alaji Allah kara wani daraja kawai zaman kalama ka sai Allah ya dare su kai ka samu lada to mala'iku eh to ai ke dan baka da garanti ne ai dole ka tambaya yanzu ai yanzu dole ka tambaya ai saboda baka da mai faɗa maka cewa mala'ika ne ai ai ba za ka yadda ba yanzu yau to amma su zamanin manzon Allah yana raye shi zai ce maka kaza ne to ga maka da wani shakku a ciki yau to amma mun yanzu Allah sai muka ni ai ba ka mare mutum ma to ai yana maka hankali ai kana da ilimi ba zai ga mala'ika ba yanzu ai yanzu ba zai ga mala'ika ba zai yi ba ai yau to ka gani ina muke kaga sahabbai da yawa sun ga malaku a yakin badar ya ce wa ru'yatu al-jama'iyya ghayra marad kuma sun ga malaku da su da yawa ba su ɗaya ba ba su bi ba sun ga malaku da yawa wa jibril amin wahayi malaku da yawa sun ga jibril malaka jibril ga hadisi wani bin kaɗan ko ya ce bayyana ma na hannu julusun inda su salama za ta yawon idara alaina arzun ko ba ku san hadisin ba ba su gowa da kuma zana zaune ai tambayar da ana zauna sai wasu ga mutum ya kullo shadidu ga su ya bi yi sawadi sha'ari la ya rufu min ya faɗi tufarsa ya zo zauna mai gaban manzon Allah fa asan da rukubatai la rukubatai wa za ta fahi ala fakadai fa qala ya muhammad akbirni an al-islam ba ka bane to haka ai sahabbai da yawa ne a gun a zaune kuma kowa ya gan shi ba san cewa malaka da gudu bane sai bayan da ya tafi sai ba za ce ya umar a sadari mani sa'ilu ka san waye mai tambayar nan kala Allah wa rasuluhu alam yace Allah da manzo sun fi kowa sani kala fa innahu jibril to huwa jibril malaka jibril haka sahabbai da sun gan shi ko ba su ɗaya ba su biyu ba to hal wannan kaɗai ba daraja ba ce wannan kaɗai ba daraja ba ce to kuma ce ke yi shi ya ka tsaga kuma kuma Allah ma albarka ina ba zai yi ba ba zai yi ba ina ya muke ya ce ina kane ya fi ahyarin kusa su bihe ko kalbi wani lokaci na zuwa mun manzon Allah a siffar wani sahabi dihiya alkalbi fa yushahidu lahu sai sabo su kai shi wa min ashharu zalika daga cikin abin da ku shahara da ganin sa a cikin mutane yace hadisi wa ibn kadab ko yace fi muslim wa fi qawli rasulullama a kan dukkan mun sai bayan ya gama tambayoyin sa ya tafiyar sa a wata riwaya saboda ce ku kira mun wanda ya tambayar nan yana fita kamata masallaci ake zaune yana fita yanzu haka mun sakan daya sai suka kira mun wanda fita suna fita ba ta gan shi ba ko sama ko kasa kai nan a guje ka leka babu shi babu alamar sa ta ke tudu ba suka dace ai ba gan shi ba fa innahu jibril jibril na ba ta an gane ila yake wasiqa suka ce to ya ai Allah da manzo ba ku sanin wane ne shi fa qala sai nake cewa fa in ina ne على هذا جبريل تو ملك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم يا زور دين يتنر دكو يقويا يئم دكو الأمر الدين Dubu dubu ilimin mun bada sahabi ya samu shi wani lokaci manzon Allah ya faɗa masa ilimi wani lokaci malaika ne faɗa ilimin da kuma kai to akwai abin da ya kwanta da kuma an gama to haka kenan akwai malakun Allah yace sai abu na karshe al-imanu ko haka ne ko imanu alafil malayin lil mu'minina akbar ala rusul fi kulli namajin wa makan bil malaika imanin mabiya annabawa miliyoyi da suka yi akan cewa lalle akwai mala'iku wa tasdiqihim kuma suka gaskata bima akbar alhum rusul min ghayr shakkin wa tasdiq babu wanda yake shakka daga cikin mabiya annabawa cewa lalle akwai halittun Allah sunan su mala'iku zaka dole kai imani akwai mala'iku ko su ba maza bane ba mata bane kamar da muka faɗa ko haka manzo Allah ya faɗa ba maza bane ba mata bane ba ta ci ba ta sha ba su da sha'awa haka Allah ya yi su da yi kimar wani aiki da Allah ya yi su masa abu to sai mu tsaya anan satin Allah ta muna da kuma sai mu ci gaba da karatu insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله